assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وعدة الطلاق وطلاق الحائض وقبل ذلك جاء مهم غنى جميل ماتن عبد الرحمن بن أوف muka ce sunanta me muka ce sunanta eh to sunanta ainihin sunanta shine tumadir tumadir bintul asbaq alkalbiya as-sahabiyya sunan kenan jiya nace tamadur sai da na je gida har gari waye bacci cikin tsakan dare tun da muke buhari har zuwa yau duk sa'an da aka yi karatu na ɗauko wani abu hankali na bai kwanta da shi ba sai na kasa bacci sai na gano kuma menene abin sa'an na a zo a abin sa'a saboda yamma ka haggarce dare sai bacci ya tafi maka kana ta tunani kana bincike har sai ka gano menene to sunan nake suna da yawa sai ka yi ta tunani ta mazura ne ko menene da menene to sai ka faɗi abin da ya zo maka tun hankalin duk abin da ba daidai ba ne hankalin ka ba zai kwanta ba da shi to sai ka je ka bincika me aka faɗa su malaman hadisi suna da littafai da suke kiyaye sunan duk wani suna wannan wasali da ake wasali sama wasali kasa wasali menene da menene sunan shi shakil adabt shine yadda za mu karanta qala an-nawawi fi tahzib al-lughat hiya بضم التاء وكسر الضاد المؤجمة هي بضم الضاد بضم بضم التاء وكسر الصاد وكسر الضاد أي تمادر المؤجمة آخرها راء مهملة كرشنت أكوي راء مهملة بادق أكي وأبوها الأسبق بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة الصاد المهملة ما معنى الصاد المهملة صاد دبا ديغو أكي إن أكا ديغا ديغو يا زمومي ضاد كينا وبعدها موحدة مفتوحة ثم غير المؤجمة قال الحافظ في الإصابة إمام الحافظ بن أجر الأسقلاني يفرع أتكين الإصابة في تمييز الصحابة game da wannan matan sai ce tumadiru bintul asbagh ابن عمر ابن ثعلبة وقيل هي تماضر بنت رباب ابن الأسبغ وذكر ابن سعد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف إلى بني كلب منذ الله يا أيكي عبد الرحمن بن عوف زوى بني كلب يجي كراس زوى الدين يجي مسلم أزي يجي مسلم منين فقال سيما الله يتي عبد الرحمن بن عوف in istajabu laka fatazawwaj ibnata malikihim in suka amsa a kiranka ka auri yar sarkinsu aw sayyidihim ko shugabansu falamma qadima abdurrahman da'ahum ila al-islam da abdurrahman ya zo wajen su sai kira su zuwa musulunci fastajabu sai suka amsa kiran wa aqama man aqama minhum ala ita'il jizya suka amshi addu'a suka karbi musulunci kira suka karbi musulunci wa'ansu suka ce a'a mu za mu saura kan abin da muke amma za mu yi ta bada jizya fatazawwaja tumadira bin asbag ibn amrin yar sarki su kenan thumma qadima biha almadina da ya aure ta aka gama abin da za a gama sai ba zai dawo gida ba madina ba sai taho da ita وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن أوف إتتي مهيفير أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن أوف أكتي وهي أول كلبية أول كلبية نكهها قرشي فرق متي أتكين بني كلب wanda bukurai shi ya aure ta ita ce farko walam talid li abdurrahman ghaira abi salama da ɗaya kaɗai ta haifa masa shine abu salama za mu zo cikin karatu sunan shi zai zo ثم تزوجها زبير ابن العوام بعد ابن عوف فلم تلبس عنده إلا يسيرا حتى طلقها bayan abdurrahman ibn aufin sai zubair ibn al-awwam ya aure ta ba su jima ba sai sake ta an ce tana da zafi al'amarin tana da yar wahala kaɗan zama da ita zai dan wahala kaɗan ko to abin da aka faɗa game da ita kenan ko an gyara wannan kenan ko tumaziru tumaziru duk kalma duk kowace kalma malaman hadisi suna da littafan da suka wallafa na a gyara wannan sunan sunan ga yadda yake maimakon a ce ma wasali sama wasali kasa duk ya matba'a duk shirme shiriri sabu kuskure na shiga ciki to sai a kawo maka shi da larabci shine adabt wancan sunan shi ashakr wasali sama wasali kasa rufa sukun sai ta zo maimakon sa kaza shi ka sa kaza kuskure na faruwa so da yawa muna karanta littafin haka yake to amma aka ce ilmu bab sai a ce wane ne kaza bi kaza bi kaza har a kai karshe yadda ba za a samu kuskure ba shine mana adabt ina mana adabt kiyaye to yace abin da yazo babin da yazo bayanin al-aqra jam'u qur ina ma'anan qur wa'idat wa'iddatu talaq da idda in an saki mace wa talaqil ha'id da kuma a saki mace tana haila kaga imam malik ya hada masaloli kenan ko mina manan al-iqra malaman luga baki daya malaman luga sai a fita da shi waje ko ina bala ina salisu bala al'ikra al'kur malaman luga manya-manyan malaman baki ɗaya da malaman luga da malaman addini da malaman hadisi duka baki ɗaya suka ce al'kur'u ana faɗa mahaila ko tsarki wani suka ce al'kur'u alhaid wani suka ce al'kur'u al-tuhur kuma kowanne yana da hujja da ya kafa kowanne yana da madogara a cikin abin da ya faɗa an fahimta? sa'an nan wa iddatu talak in an saki mace ya iddar tilki sa'an nan matsala ta uku wa talakil ha'id in aka saki mace alhalin tana haila mai ke hukunci saki ya yi ko bai yi ba ya yi ko bai yi ba za a ji su zo su cire shi mana zo su ɗauke shi mana a fita da shi ne kawai shi ta shi zauna yana zaune ko hala za a ji matsalar na na aisha ita ya ta ɗauki ma'anan ƙur sa'an nan kuma wani hukunci ta yi za a ga kamar fassararta na ƙur'i da fatawar da ta bayar kamar suna bukatar sai an tattauna ko? قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض أن عبد الله بن عمر سوى تبس للي داهر عبد الله بن عمر يا سكما تسع وهي حائض الواو واو الحال أليس كذلك هي مبتدا حائض أي تنا cikin haila والجملة في محل نصب على الحال أي حالة كونها حائضا معنى يا تبت تشيوى عبد الله بن عمر يا سكما تسا تنا cikin haila kenan ko على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin ya faru to me ya faru fasala umaru ibn al-khattab rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika shi sayid na umar ya je tambayi manzon Allah ya ce ga abla dan umar ya saki matarsa tana haila to ya saki matarsa tana haila ko wajen abla dan umar saki yayi ko bai ba saki ne ko ba saki bane wajen sayyidina Umar saki ne ko ba saki bane to za a zo cikin kalmar da manzon Allah ya amfani da ita a ga abin da ya jawo ma mutane ce ne na ce a cikin mas'alar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da kun fitar da shi waje an huta kenan ko an zo za a fitar da shi kuka ce a ko bala a kai zama ka kai ba akwai security ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي مره فليراجعها وجن عبد الله بن عمر ياي سكي وجن عمر بن الخطاب سكي يا اوكو دون ان سكي بي اوكو me yasa yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace murhu falyuraji'ha murhu wai me kenan ka umurce shi falyuraji'iha eh a wajenka mun ba mun karanta wannan matsalar cikin buhari ba ba buhari ya fito da hadisin ba imam al-bukhari a wajen shi saki aya auku ko bai auku ba eh ya auku murhu falyuraji'iha ka umurce shi ya dawo da ita muraja'a kenan ko thumma yumsikuha sa'annan ya rike ta hatta ta tuhura har ta yi tsarki thumma tahidu sa'annan ta sake yin wani haila thumma ta tuhura sa'annan ta sake yin tsarki thumma in sha'a sa'annan bayan haka in ya ga dama yana so amsaka ba sa'annan in ya ga dama yana so ya rike ta wa in sha'a tallaka qabla an yamassa in ya ga dama ya rike ta in ya ga dama ya sake ta kafin ya sadu da ita ya kusance ta an fahimta fatilka al'iddatu allati amara Allah an yutallaka laha an-nisa'u yace idda fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda haka Allah ya fada ko yace yadda Allah yace ayi saki kenan yadda wannan labarin yazo da yadda manzo Allah ya fada zahirin mas'alar duka baki daya saki ya auku ko bai auku ba saki ya auku bai auku ba saboda mu falyuraji'iha wai me kenan to in saki bai yi ba a ce a mai da ita ai kome
yana nuna magana ce irin a a a a karka shigo da azanci a ciki karka shigo da azanci a ciki wai a wajensa saki bai auku ba waɗanda suka ce saki bai auku ba cewa suka yi an saki ba a kan sunna ba an yi bid'a abinda suka faɗa ke alaisa kazalik amma imam al-bukhari kan shi ne rawaito hadisin lokacin da muka karanta cikin bukhari ya tabbatar da saki ya au jumhur malamai duk sun tafi kan saki ya au in an saki mace tana haila saki ya au wa'ansu ne suke cewa in an saki ta in an saki ta tana cikin haila ba a yi saki kan sunna ba tunda an saba ma sunna sakin bai auku ba abinda suka faɗa kenan wa qaulun marjuh والراجح أن الطلاق سكيا كيسا ذات ذو ما لا ألوكة دي سكيني نا الآدة ما لا ألوكة دي سكيتا تنا تكين الآدة أتو كا سكيتا baka sake ta ba babban fitina ce ba shi dan ba inda yake kawo abin nan kamar wannan matsala fa wajen saki fitan baya son a zauna lafiya mace da miji shi yasa sai ya kawo rigima kun ji ai rigingimin da ake ci tun da muka fara kitabun talaq wani ya saki matarsa ya zo yana kuka wani ya saki matarsa ya je ya ce kaza wani ya saki me yasa ka ki sakin mana dole ne sai kai sakin hankalinka ya tashi kai fushi to tun da kai fushi shedan ya kama ta kulluman ka kenan zai jefa ka ne inda zaka sha wahala an fahimta alaw hadathani an malikin an ibn shihabin an urwa bin zubair عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن أي نقلت حفصة بنت عبد الرحمن تاتيري تلقى جدا تتشي كداو جدا وتخيت ونور ابن أبي بكر الصديق هو حفصة بنت hafsa yar abdurrahman ibn abubakar siddiq yar kanin na na aisha kenan ko hina dakhalat fi dammi min alhaidati thalitha yace ta an sake ta ko saki ɗaya ko saki biyu in ta yi jini ɗaya ta yi haila ɗaya ta yi tsarki ta yi haila ɗaya ta yi tsarki duk yanzu har yanzu kana da ikon ka saka ka dawo da ita ta yi haila ɗaya da biyu har ta shiga cikin haila na uku mazhabin na na aisha ta ce tana fara haila ta uku shi kenan ba magana ba zancen kome ke an fahimci wannan matsala fi dami min alhaidatu thalitha qala ibn shihab ibn shihab yace fa dhukira zalika li amrata binti abdurrahman sai aka je aka ba amratu yar abdurrahman labari ga wannan tana iddanta da ta shiga jini na daya jini na biyu tana shiga jini na uku ma'ana na aisha ta yanke magana kenan an gama ba komai ba ba gado ba komai da komai an gama kenan faqalat sai ta ce sadaka urwa eh urwa ya faɗi gaskiya wa qad jadalaha fi zalika nasu yace mutane sun ja suna da jayayya akan wannan magana sai suka faqalu sai suka ce inna Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu fi kitabihi ai Allah madaukakin sarki ya fada a cikin littafinsa alkur'ani kenan salasata qurun qurun so uku zai ka ce qurun saboda qur'in din in ka dauka cewa tsarki ne sai ka ce salasata qurun tsarki uku in ka dauka haila ce sai ka ce salasata qurun haila uku an fahimta faƙalat aisha sai na na aisha ta ce sadaktum kun faɗi gaskiya ta duruna mal akra kun san me ake ce ba ƙur'i inna mal akra'u al atharu yanzu na na aisha ta fassara ƙur'in da me kenan da tsarki to yaya ba a jira wancan ta cika ta cika ta samu tsarki cikin haila ta uku ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول يجي ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة yace malaman fiki malamanmu da yawa yadda Aisha ta faɗa din abin da yake faɗa kenan alqur'i shine yace din tsarki amma abin da Aisha ta faɗa in mace ta shiga cikin haila ta uku ma'ana magana ta kare ba komai ba gado ba za ta gaje shi ba zai gaje ta ba qala wa hadathani an malik an nafi' wa zaid bin aslama an sulaiman bin yasar an al ahwasa halaka bi sham wani bawan Allah sunan shi al ahwas shi ya mutu a kasan sham hina dakhalat imra'atuhu fi dami min al haidati thalitha lokacin da matarsa ta shiga cikin haila jini na uku wa kad kana tallaqaha ya sake ta fakat ya sake ta tana idda da ta shiga cikin jini na uku sai ya halaka ya mutu fakataba muawiyatu ibnu abi sufyana ila zaid ibn thabit yas'aluhu she muawiyatu ibnu abi sufyana ya rubuta wasika takarda zuwa zaid ibn thabit yana tambayan shi me ke hukunci dangane da wannan gashi ya sake ta tana cikin jini na uku sai ya mutu an zalika fakataba ilaihi zaidun she zaidu ya bada jawabi yace innaha idza dakhalat fi dami min alhaidati thalitha in ta shiga cikin haila na uku ta uku faqad bari'at minhu ba shi ba ita ba kome wa bari'a minha wa la tarithuhu wa la yarithuha mazhabin Aisha kenan aiko قال وحدثني عن مالك لا أجو أجي أبن ما لم يسك فراك وقمد وأن مسألة با إجماعي سكي أكيبا إيه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون وأن من يمن يما لم يكوسوشي turakun ilimi kenan suka suna fara cewa idza dakhala idza dakhalat al mutallaqa fi ad dami min al haidati al thalitha faqad banat min zawjiha in ta shiga cikin jini na uku ba sai ta tsarkaka ba shi kenan ba shi ba ita ba komai ba gado ba za ta gaje shi ba ba zai gaje ta ba wala mirasa bainahuma ba gado tsakaninsu wala raj'ata lahu alaiha ba shi da komai a kanta wayannan manya-manyan malamai a kun ji sunansu aiko قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر ينافذ الشواء إذا طلق الرجل امرأته إما تيسك ما تسا ذات جني أكو جني لا تيسركي جني بيو تيسركي نأكم يتي إذا فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة انت فار حيلا تكين جني نأكو إنن فقد برئت منه وبرئ منها mazhabin abdullahi dan umar kenan ana ji qala malikun imam malik yace wa huwa al-amru indana wa huwa al-amru indana yadda al'amarin yake kenan a wajen mu qala wa hadathani an malik عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله كان يقولان iza tullikatil mar'atu in suna fadar cewa in an saki mace kana ya kula ni iza tullikatil mar'atu fa dakhalat fi dami min al haidati thalitha faqad banat minhu wa hallat ana jin wannan mas'alar qala wa hadathani an malik annahu balaghahu an sa'id bin al musayyib wa ibn shihab wa sulaymana ibn yasar annahum kanu yaquluna iddatul mukhtali'a thalathatu quru'in wacce aka yi hul'i da ita iddanta thalathatu quru'in ma ma'ana al-quru' huna ala mazhabika ala ma ala ma ikhtartahu eh tayyib ala ma qala mana Aisha ai ta ce tsarki amma da wannan ta shiga cikin haila na uku ta tsarkaka kuma hukunci ya haukanta ba haka bane ba qala wa hadathani an malik annahu sami'a ibn shihab yaqulu iddatu al-mutallaqa al-aqra'u wa in taba'adat iddan mace da aka sake ta sune al-aqra'u jam'u qur'in wal qur'u imma al-hayd wa imma at-tuhur wa in taba'adat ma mana wa in taba'adat ko da haila da take yi ya nisa ta mana ya zama na cikin shekara za ta yi haila daya sai ta jira shekara biyu da uku tukun ta gama haila ta kun idda ya yi yawa ko eh to ya za ta yi eh قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق وأنا متمن بالأنصار متمن مدينة ما تستطيع سكيتا فقال لها إذا حلت فآذنيني يتي إنكي هيلا كي سندني فلما هاضت آذنته تتفار تتي هيلا شي تفتا مسا فقال إذا طهرت فآذنيني يتي إنكي كشغة سركي كي سندني فلما طهرت azanatu da ta tsarkaka da ta yi tsarki sai ta sanar da shi waɗallaka sai ya sake ta ƙala malikun wa haza ahsanu ma samitu fi zalika to wannan mazhabin na Aisha fassararta da ƙur'i ya sha bamban da fata wanda ta yi fa an fahimta da sayyidina Umar da wannan manyan malamai da duk suka faɗa mace tana shiga cikin haila ta uku magana ta kare kenan ta gama idda ta gama idda ba za ka koma da ita ba in ta mutu ba za ka gaje ta ba in ka mutu ba za ta gaje ka ba wa fi muwatta muhammad muwatta imam malik wannan da muke karantawa akwai manyan almajirai imam malik kowa da ruwayar shi akwai muhammad ibn al-hasan shi ma yana da muwatta muhammad shi hanafi ne amma saboda adalci da sanin darajar mazhabin imam malik sai da ya rawaito muwatta wajen imam malik shi yasa ake ce mishi muwatta muhammad to shi cikin muwattarsa me ke ciki an sha'abi an garbo daga sha'abi an talafata ashara min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum qalu an samu sahabbai ɗaya ɗaya har goma sha uku cikin sahabban manzon Allah dukkansu me suka ce الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من من حيضتها الثالثة وين كنا سيتايمي سيتاي وانكا أكن هكا da zarar ta shiga cikin haila ta uku magana ta kare wa akhraj ibn abi shayba عن مقهول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين إن متيسة كما تسسكي إيكو بيو أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة ana ji sosai ana fahimta yarithuha wa tarithuhu ma damat fil idda intaha so wannan matsala dama tun farko an ce muku zance saki zance menene da menene ijtihadiyat ne na malamai matsaloli kaɗan zaka same su da nassi a ciki wa'ansu nasosin da suka zo fi ihtimalat yanzu manya-manyan sahabbai mutum goma sha uku cikinsu akwai wada wada wada wada wada eh abubakar umar ali ibn mas'ud abu darda ubadatu samit abdullahi ibn qais al-ash'ari duk waɗannan suna fadar cewa sai ta yi wanka tukunna amma in ba ta yi wanka hatta tasila in zahiriya suka zo ma ko jinin ya dauke sai ta yi wanka in ta zauna har zuwa yamma ba ta yi wanka ba yana da iko ya koma da ita ba haka bane ba to wannan mas'ala ta ijtihadiyya kenan to wacce ce tafi dacewa darar hadis sai ta dauka da ta shiga jini na uku shi kenan magana ta kare ko ko a'a sai jini na uku ya kare har ta yi wanka kun saba kun kauce ma mazhabin na na Aisha ke eh sahabbai goma sha uku wai sahabbai ne ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha uku har da mahaifinta a ciki wa'annan sahabbai goma sha uku ɗaya ɗaya ɗin duk ƴaƴanta ne ita ce uwarsu ba haka bane ba eh eh duk ‘ya'yanta ne ba ‘ya'yanta ba ne ba a hasancin za ta fi sani wannan matsala wannan fatawa ce ai an ce malamai manyan malamai na lugha da manyan malamai na hadisi da na fikiyu su ɗansu malaman saka ji malaman kufa sun ce kaza malaman kaza sun ce kaza wayan sun tafi cewa alƙur'u alhaid wani suka ce alƙur'u al-tuhur to ya za ka yi da su kowanne a cikin su jigo ne ba wanda za a iya ce za a ɗauki maganarsa a jefa Allah ne ga dama ya kawo alƙur'u kalmar da take ɗaukan wannan tana ɗaukan wannan Allah yana kawo matsala tilka ashiratun kamila akwai wanda zai zai ijtihadi kuma to kuma Allah yana kawo kalma da za a iya fassara da kaza za a iya fassara da kaza don a ba kokolon mutane kokwalen mutane yanci a yi bincike a yi ijtihadi ga wannan matsala mai matukar muhimmanci ga shi manyan sahabbai ma sun sun ijtihadi a ciki to amma kowa ke da iko ya ce shi ma yana zaune gidan shi ya sha kunun zaki ya gaba shi ma ya yi ijtihadi an gane an gane wannan matsalar ko a an gama da ita manyan sahabbai ma sun yi ma'ana matsala ta zo maka ai ya sake ni ne ina cikin jini na uku bai tsarki ba ya ce ya koma da ni ya za ka ce sai ka ce mazhabin na na Aisha mazhabin su Abubakar kuma to ga abin da aka faɗa ba haka bane ba in mutuwa ta faru akwai gado ko ba gado sai ka duba ka gani malam shi yasa ake bar malamai suna ijtihadi ne wanda suka dace su yi ijtihadi sai su duba menene yafi maslaha anan a ba ta fatawa da wannan shi yafi maslaha ko da wancan in wannan ya fi maslaha in ba maslaha a ciki ina ma'anan yin fatawa da shi wannan akwai maslaha ko ya fi maslaha shi ne yin fatawa da shi ya fi an fahimta in ta shiga jini na uku ce ta gama ta yi wanka sannan hukunci yake zama wannan za in ta shiga jini na uku kafin ta gama jinin ma na uku magana ta kare wanne ne fi eh to باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه باب da yazo na mace in an sake ta a cikin gidanta ciki za ta zauna ta yi iddanta ta gama ko korarta za a yi ai mata saki na farko jeki kafin zancen sakin ma she an jeki na sake ki jeki gidan ku na sake ki ba haka bane ba قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن سار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة وأن يسكي ما تسا البتة سكي نكر شيكينا فانتقلها فنقلها عبد الرحمن ابن الحكم fa'arci aka ce ya cire ta daga gidan da take da aka sake ta ba ta gama idda ba sai ya ɗauke ta ya ce ta koma wani gida ko a ce ki taho gida ko ki ko ga gida can da yake ki fita gidan da aka sake kiɗin dama ai tashin hankali ake yi ko da wahala a samu saki cikin kwanciyar hankali cikin tashin hankali yake to za mu ji karshen hadisin maganar da aka faɗa insha Allah فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم da aka sake ta bata gama idda ba aka cire ta gidan da take sai na na Aisha ta aika sai ta ce wa huwa yawma izin amiru amirun bil madina she amirul madina sai ta aika ma sarkin madina a wannan lokacin fa qalat sai ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah warjudil mar'ata ila baitiha ka koma da ita gidan da aka sake ta din ana ji fa qala marwanu fi hadisi sulaiman marwan sai fada a cikin hadisin sulaiman yace inna abdurrahman ghalabani ay abdurrahman ya rinjaye ni ne وقال مروان في حديث القاسم بن محمد أو, أو ما بلغك شان فاطمة بنت قيس ba ki da labarin labarin fatimatu binti kaisin ne fatimatu binti kaisin na san labarin ta saki ta aka yi saki da ba komai a ciki mijin ba shi gari ya turo wakilinsa ya kawo mata abinci to sai ta rena da abincin ko bai kawo abin kirki ko masara ya kawo ko bai kawo shinkafa ba ko bai kawo alkama mai kyau ba ko ko kaɗan ya kawo ne sai ta rena da abin da ya kawo sai ta ce don haka za ka wannan dama tana ji da kanta ne ya suka ce to ai ganin dama ma muka yi muka kawo miki wannan abin baki da haƙƙi akan mu saki uku ne sai ta tashi ta je wajen wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ga abin da ya faru sai manzo Allah ce eh ai baki da haƙƙin ciyarwa ko shayarwa ko zaunarwa ko tufatarwa a kansu tunda saki uku sai ta ce ba ni da haƙƙi sai ce sai ta ce to abinda suka kawo ma na bar musu ba na so tunda ba haƙƙi na bane ni haƙƙi na nake so na fi karfin su yi min ganin daman su in ba haƙƙi na bane to ba na so an fahimta to shine malamai suka kafa hujja suka ce tana da zafi shi sa za a ga duk fatima za a ga fati duk tana da zafi a cikin sharhi abin da malamai suka faɗa ke ya ce awa ma bala shaharun fatima ta binti kais baki ji labarin fatimatu yar kaisu bane fa qalat aisha sai na na aisha ce la yadurruka alla tazkura haditha fatima ai ba ko ba ai ba ba sai ka faɗi hadisin fatima ba fa qala marwanu na san abin da yasa aka yi wannan zo na fatima din sai marwan ya ce in kana biki sharru fa hasbuki ma baina hazaini min ash-sharr in kina ganin fitina ce tsakanin Fatima ta bintu Kais da dangin mijinta shi yasa ta fita to ai wannan ma akwai wannan fitina in kina ganin abin da yasa aka fitar da ita kenan saboda akwai rashin fahimtar juna tsakaninta da ƴan uwan mijinta so da yawa haka ake samu ko matar da uwar mijin ko kanwa mijin ko yar mijin ƴan uwan mijin ne ba samu fahimtar juna ba to ya za a yi ta zauna gidan ta ji daɗi za a ta jefa mata habaici a ta mata kaza a ta ce mata kaza a ta ce mata kaza to shine sai ta tashi ta koma gidan ubanta ta zauna lafiya an fahimta wanne ne yafi ta zauna kishiyoyi na ta mata habaici ko dangin miji suna ta jefanta da habaici za ta shi za a shiga a fita a yi ta mata habaici to an saki mutum ba sai tafi bakin kakan kan makale muna ba ke kaza ba haka ke mutum ya za a yi ba Allah ya sauwake shi kenan kuwa an fahimci wannan kisan alawa haddathani an malikin an nafi'in anna binta sa'id bin zaid ibn amr bin nufail kanat tahta abdullah bin amr bin usman ibn affana fatallakaha albatta fantaqalat fa ankara zalika alaiha abdullah bin umar ya sake ta saki uku bata gama idda ba sai ta tashi ta fita daga gidan shi Abdullah dan Umar yace a'a ba daidai bane mace sai ta gama idda a gidan da aka sake ta sa'annan ta yi tafiyar ta qala wa haddathani an malik an nafi' anna Abdullah ibn Umar طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبلا دا عمر ينا دا وتماتا تنا زونني جدا نانا حفصة ننتكي زوني shi ya sake ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kana tariqahu ila almasjid kuma hanyar kofar ɗakin ta zai bi ya je masallaci ya je ya dawo fa kana yasluqu turka al-ukhra min adbar al-buyut sai ya canza hanya in za shi masallaci sai ya bi ta bayan gida in ya dawo ya biyo ta bayan gida saboda me saboda kar ya wuce gaban ta ya mata sallama ko ya nemi istizali karahiyata an yastazir alaiha hatta raja'aha ma'ana wannan nassi na nuna cewa in an saki mace ba sai a kore ta ba da duk da cewa baya son ya yi mata sallama ko ya ganta ko ya shiga wurin sai ya bi ko bayan gida ya je masallaci ya biya fito za shi kuwa haka har zai dai hankalin sai kwanta ya dawo da ita ya dawo da ita shikenan tana cikin gidan take da a ce an kore mace ta koma an fitar da ita ta je gidan sa'an nan ya ga zai raja'a ta kuma an samu wani jidali shi an ji an kwaso kaya shi an ji ai meye da menene aka ce in ka sake ta ka barta ta gama idda abin da ke haifar da fitintinu kenan ka yi fushi ka sake ta shi shaidai ce ka kori ta fitar ta koma gidansu tana komawa gidansu mutane kuma sun ga bazawara ta fadi ga sassa sun ga bazawara suna so wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga ka zo kana son ka koma da ita wani ya ɗauke mata hankali ai juyin duniyar nan ta ce a'a ba za ta nuna mai ke koyi ba sai ta a'a ita ba za ta yadda ba tana son ta gama idda wannan ta je ta auri wannan to amma ka bar ta gidanka fa ka rufa maka asiri an fahimta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء aka tambayi sayyidu tabi'ina sayyid ibn musayyib aka ce mace ce mijinta ya sake ta kuma gidan haya suke gidan haya take alaman alkira'u kudin haya na kan wane ne kanta ne ko kan mijinta ne gashi ko ya sake ta fa qala sayyid ibn musayyib ala zawjiha yace ai mijinta shi zai biya kudin haya har ta gama idda qala sai mai tambayan yace fa in lam yakun inda zawjiha mijin kuma ba shi da kudi fa ya za a yi fa khalafa alaiha sai ita ta biya mijin ma an ce sai yana da hali balle ita in ba ta da hali waye zai dora mata wasu mijin ba shi da hali ita tana da hali tana aikinta tana karban albashi ba sai ta biya ba Allah rahma tasiri iyayenta masu hali ne sun ba ta kun sun an kawo kuri an ba ta danta na da hali wanta na da hali in tana da hali sai ta biya ta rufa makanta asiri ba ka bane ba hala fa in lam yakun indaha bai tambayin yana da naci da yawa mijin ba shi da kuɗi fa aka ce matar in ta fa ba ta da kuɗi fa qala sai ce fa'alal amiri fa'alal min fa'ala man fa'alal amir mijin ba shi da kuɗi ta biya ba ta da kuɗi shewa ya biya eh sarki wani sarki wani irin sarki wani sarki sai a je sakkwato sarki musulmi ya biya ai bashin zai mishi yawa ai zai sauka kan kujerar alal amir waye zai biya eh shugaban musulmi bai ce baitul mali bai ce alal amir in akwai baitul mali ba sha ɗaya daga baitul mali ba in babu fa cewa sai me a ana larabci yake yi fa akwai kalmomi da ake amfani da su cikin larabci za mu zo insha Allah muna fitowa da su ala zaujiha ala ina mana a kansa eh dole dole wayannan kalmomi su ne rashin kiyaye su fito da su fili su ne suke haifar da rigingimu wajen fassara idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasa ne sadakatul jariya wadda ma'ana ba shi da hakki sai wannan amma ganin dama kuma fa a yi a bashi ba ba a ce a yi mishi wanka ba a yi mishi sallah ba a yi mishi addu'a roƙa masa Allah ba aka ce sai a yi akwai abin hakkun laka wa hakkun alai ba haka bane ba hakkinka ne naka ne a baka hakki ne a kanka ka biya shi ne mana ala fa'ala zaujiya fa'ala man faƙala sa'id bin al-musayyib ya ce fi baitul kira ala man al-kira ala man akan wa hakkin biyan haya yake وقال سعيد بن مسيب على زوجها أي ينا كم مجن دولي قال فإن لم يكن عند زوجها إن باشي لكليفة قال فعليها ينا كنت دولي قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير دق على الأمير بابي ba magana ta je gidansu ba magana ta je gidansu ai ta je gidansu din matsaloli ne suke fa in ma'aikaciya ce tana da albashinta wallahi wata ta gwammace ta biya hayan da ta koma gidansu ta gwammace tana zaune cikin rufin asirinta da ta koma gidansu kina gidanki kina zaune ke ce uwar gida sai abin da kika ce yau in kika tattara ki koma gida za ki tarar da abban ki yana da mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ga ƴaƴa ƴan uba ga ƴaƴan menene da menene kannanki sai a saka ki cikin matan ubanki ko cikin kannanki watakila tana da ƴaƴa da suka girme ma kannan ma sai a saka ta cikin kannanta to nan ga ƴan uba ga kishiyoyin uwarta in ba uwar ko ta mutu ko ita ma ba ta gidan ya za ta shi da rayuwar gidan eh ma'ana ta zo tana cikin kanninta kullum za ta zauna tana raba fada kenan wannan da wannan na fada ita za ta raba ita za ta raba ba haka bane ba to in tana da hali tana da albashinta yalwatacci tana da albashinta da zai isa ta biya ta biya haya dan Allah me yafi mata mutunci sai ta biya ta zauna matsala ta kare in haya ta gama ta gama iddanta in tana da hali ma sai ta ce mai gidan zan ci gaba da biya ba dai rufin asirin Allah ba ba ana neman rufin asiri bane ba da zama lafiya ba shikenan shine daidai ke babu ma ja a fi nafaqatil mutallaka babin da ya zo na in an saki mace ciyarwa na kanwa ci da shanta na kanwa ne ne قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس صاحبة القصة كده أن رويته دقى فاطمة إر قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ya sake ta saki na ƙarshe ko ya yi mata saki uku ko ya sake ta ɗaya biyu wannan cikon na ƙarshe wa huwa gha'ibun bisham alhalin kasance shi yana kasan sham ba shi ba shi cikin madina fa arsala ilaiha wakilahu wakiluhu bi sha'irin sai wakilin mijin da ya sake ta sai aika mata sha'ir alkama fa sakhatatu sai ta yi fushi tare na da abin da aka kawo mata ko ya yi kaɗan ko ba mai kyau aka kai mata ba faƙala sai wakilin da ya kai mata sai ce wallahi malaki alaina shai malaki alaina ma mana malaki alaina ba ki da haƙƙi na dole amma ba gashi sun ba ta ganin dama kyauta ba ba ga sun ba ta kyauta ba ganin dama ba ihsani ba amma in hakki ne baki da hakki shine mana alaina lana to da ta ji haka faja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakarat zalika lahu sai ta faɗa masa ga wane ya sake ni ga dan wansa ga wakilin shi ya zo ya ya kawo abin da bai takara ya karya ba na ce ba na so na fi karfin haka ya yi kaɗan sai wakili ya ce ai ba ki da haƙƙi a kanmu ba haƙƙi ba ne a kanmu ganin damanmu ne faƙala sai manzo Allah ce laisa laki alaihi nafaka ba ki da ciyarwa na dole a kan shi wa amara an ta'attad da fi baiti ummi sharik sai manzo Allah ce ki je gidan ummi sharik ki yi mai ki idda saboda saki nawa ne uku sun makala sai kuma manzo Allah ce tilka imra'atun yaghshaha ashabi ai ummu shariki din wata mace ce sahabbai na na zuwa gaishe ta wannan zai wuce gaishe ta ya shiga ya gaishe ta inda abinci ce mai yanzu i'taddi inda abdullahi bin ummi maktumi fa innahu rajulun a'ma ki je gidan abdullahi ibn ummi maktumil a'ama nan za ki je ki idda din tada'ina siyabaki indahu kina canza tufanki ki sa ki aje kayanki da yamma ki canza da safe ki canza baya gani sai dai ya ji motsin mutum ko fa idza halalti fa azinini in kin gama iddanki ki sanar da ni kada ki komai duk bazawarin da ya leko kai ko ya bugo waya ki ce masa komai ki zo ki ce min kin gama ba haka bane ba qalat tace falamma halaltu zakartu lahu tace da ta gama idda sai ta fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace anna muawiyata ibn abi sufyan muawiya ya bugo waya ko ya yi aiki ko ya zo da kansa wa aba jahmi ibn hishamin khatabani da abu jaham ibn kowanne ya ce yana son ya aure ni faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma abu jahamin fala ya za'u asahu an atikihi abu jahamin yana da fada mai zafi ba za ki ji daɗin rayuwa da shi ba mai fada ne yana da wuyan sha'ani yana da fada wa amma mu'awiyatu fasulukun la mala lahu amma mu'awiya talaka ne ba shi da kudi ke da tuwo miyan kuka kenan ba kifi ba nama ba jin daɗi ba naman kaza har tetanus ya shiga cikin hakoranki duk ba ba canji talaka ne eh ba manzo Allah da ya shigo gida ga tukun yana ta farfasa da nama aka kawo mishi miya ba nama me yace ya ce ina ta fata ai na barira ne aka ba ta sadaka a to ita ce sadaka mun kyauta ne a ɗaya mu nama a kawo ba haka bane ba aka kai ma in Allah ya hore maka ka sai nama kaza ka kai mata a gida ka sai kaza ka sai nama ka sai in Allah ya hore maka shikenan shine rayuwar in ka mutu a gidan ita ce farkon wacce za ta yi kuka ta yi takaici kafin gari ya waye ta faɗa ma mutane to me amfanin kai ka je ka zauna kai kaɗai kana ci a bakin ka kan ya aka yi ba daɗi ko to an daina an daina wannan yana da zafi ba za ki ji daɗi ba wannan kuma talaka ne an kihi usamata an kihi usamata bin zaid shi manzo Allah ya ba ta shawara ki auri usamata dan zaid zaki ji dadi ma'ana shi ba shi da wa'an ba shi da wannan aibin kenan ba mai fada bane ba mafadaci bane ba mai zafi bane kuma ba talaka bane zaki samu kwanciyar hankali kuma zaki ciki sha zaki samu tufa mutane ne irin wanda in ya je kwangila ya samu kudi da zai ke maga dubu ɗari zai kashe bukatun gaban in ya samu dubu kaza ke maga dubu mai tar zai kashe bukatun ba haka bane ba in ya samu in abu ya samu duk zai kawo ba zai ta tashin hankali ba zai tausaya miki zai mutunta ki qalat fakarihtuhu tace da aka ce in auri usama tudun zai she ta ga yayi mata kadan ba sai ta ji ba daɗi haka ne ثم قال أنكه أسامة بن زيد manzo Allah ya ke auri Usama da dan Zaid manzo Allah yana baki zabi zaki ce ke baki ji dadi ba fanakahatuhu tace sai na aure shi saboda umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faj'ala Allah fi zalika khairan sai Allah ya sa alkhairi wa wa tabattu bihi naji dadin rayuwa da shi eh ana eh eh to ai bata sani bane ai bata sani bane akwai abin kyale-kyale sai ta yi mace tana tana kyale-kyale take gani in ba haka ba wani ce wane ba yana da zafi yana duka yana ba shi da ba daɗi wane kuma talaka ne amma ki auruwa ne sai kin yi tunane kuma ai ba sai kin yi tunane ba to amma dan adam ba ka da yadda za ka yi da shi qala wa haddathani an malikin annahu sami'a ibn shihabin yaqulu al mabtutatu la takhruj min baytiha hatta tahilla to shi kuma ibn shahab yace wanda aka sake ta sake na uku ba za ta fita gidanta ba har sai ta gama idda walaysat laha nafaqatun illa an takuna hamilan ba ta da walaysat laha ba ta da haƙƙin ciyar da ita sai dai in ta zama tana da ciki ne fayon fi ku alaiha hatta ta za a hamlaha sai ciyar da ita har sai ta ita ba ta da haƙƙin ciyarwa da ba ta da ciki amma ga cikin shi tare da ita ya za a yi dole ita ciyar da ita saboda ɗan da ke cikinta har sai ta sauke ta haihu qala malikun wa hadha al-amru indana matsala ta biyu da jiya muka wuce za mu gyara kuma lokaci ya riga ya wuce lokaci ya riga ya wuce aiko yana yi to ya za yanzu magaruba karfe 6 da 10 da 5 6 ko? to ka gani 6 da minti 1 ko? yanzu kuma karfe 5 wayanda ke nesa ai kafin su kai magaruba ta yake ba haka bane ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم